muna cikin babin atafi ko shi ne za mu yi waɗansu daga cikin tamrinat ko da ba duka ba don su sake fito da ma'ana yake za'a menene za'a ma'atufan munasiban ba'a da hurufil atafi al-mazkurati fil amsilatil atiya wato so ake ka sa ma'atuf an kawo maka jumla tare da atf da kuma harful atfi وما بقي إلا أن تأتي بالمعطوف المناسب نفرك ما اشتريت كتابا بل بل قلما جميل ما اشتريت كتابا بل قلما نبي ما أكلت تفاحا لكن ايه بل لكن خبزا waye kuma ya ce mai wani abu daban lakin tamran lakin burtuqalan duk yayi lakin da su'al allazi yafridu nafsahu kama yaqulun hal al burtuqalu yu'kal am yusraf al burtuqal yu'kal am yusraf a hakikanin gaskiya larabawa za ka sun ce akaltu burtukal ba sa cewa sharibtu burtukalan amma mu a hausa sha aiki da hausa mu sha aiki su kuma shi suke fassara wa yu'abbiruna bil akli la bi shurbi jamil bana akhi baitan bana akhi baitan wa masjidan mumtaz حضر الطلاب ف حضر الطلاب فالعلماء كو حضر الطلاب فالمدرس حضر الطلاب فالمدرس ɗaliban na gama halarta kuma malami na zuwa fito ta akhir domin alfa tufidu maza tufidu ta'khir sai kuma safartu yawmal khamis wa eh to kun ka suka shi biyu wani ya ce safar ta yawon khamis wal juma'a wani ya ce safar ta yawon khamis wa yawon juma'a wanne ne yake kenan wal juma'a ta ina ga ba sai mun kawo wa yawon juma'a ba kuma safar ta yawon khamis wal juma'a lafazin al juma'a za mu ce al juma'a ko al juma'a mimin din ma nasibuha ايه بالضم الجمعة يا هلتك يا سكوني يا هلتك يا ضمة يا ما هلتك يا فتحة سيدي الضم أفصح لوروده في كتاب الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهو جاء بالضم في القرآن الكريم ويجوز لك سكون الجمعة ويجوز لك الفتح الجمعة أما دي الضم أفصح سافرت يوم الخميس والجمعة والجمعة طيب خرج من بالمعهد حتى حتى من حتى العميد خرج من بالمعهد حتى العميد ولا حتى العميد وال... ايه حتى العميد دومن العميد معطوف على ماذا على من من أنا نقول كما فائد وهو مرفوع جميل جدا صاحب الأخيار لا لا الأشرار صاحب الأخيار لا الأشرار ya kamata ko mutum ya zama haka mutanen kirki su ne abokanansa ba abin nan ba ma zurtu akhi lakin lakin zarani لكن صديقي ما زرت أخي لكن صديقي جميل فيكم ضع مطلوبا مناسبا في الأماكن الخالية من الأمثلة الآتية أضع معطوفا مناسبا في الأماكن الخالية من الأمثلة الآتية تنمى دي معطوف ذاك ساوان دي داتي أولا لأن باقومي daga misalan da ke tafi kul min al-fakihati kaza kaza kaza lal alfijja lal fijja kul min al-fakihati annadijati ko lal fijja kul min al-fakihati annadijati lal fij wato kace dan itacin da yake ya nuna ko annadija nunannu waɗanda sun nuna lalfij alfij wanda shi wanda shi ne wanda bai nuna ba baqiya indana abuka baqiya indana abuka aw ba'da yawmin baqiya indana abuka yawman aw ba'da yawm ما قرأت الكتاب بل بعضه ما قرأت الكتاب كله بل بعضه ما رأيت بل وكيله ما رأيت الأمير بل وكيله نظم كذا وكذا وأدواتك وأدواتك نظم كتبك وأدواتك دوم أدوات على كلام ذات أدوات رحلت إلى كذا كذا فالإسكندرية فالإسكندرية رحلت إلى القاهرة فالإسكندرية جميل ما القاهرة غرينة الإسكندرية ما غرينة يعجبني كذا كذا كذا لا قوله يعجبني عمله لا قوله أيهما تفضل كذا كذا كذا أم الشتاء الصيف أم الشتاء ina fata mu fahimta waɗannan duk a fili suke اجعل كل كلمة من الكلمات الآتية في جملتين بحيث تكون في إحداهما معطوفا وفي الثانية معطوفا عليه وتكون كلمة ذاك تسكين جملة غدا وانا لوكت انت ذا معطوف وانا لوكت انت ذا انتومي معطوف عليه نفرق العلماء نبي العنب نأكو على قصر نهدو الفاكهة القاهرة كي سنة يسافر يأكل المجتهدون الأتقياء أحمد عمر أبو بكر اقرأ كتب فكل واحدة من هذه الكلمات مطلوب منك أن تضعها في جملتين بحيث تكون في الجملة الأولى معطوفا وفي الجملة الثانية معطوفا عليها أظن أن التمرين واضح sai mu dauki ala ulama hadar al'ulama'u fattulabu a nan gudan al'ulama ya zanto me ma'atufin alai ma'atufin alai jamil sai sai kuma ka ce me ra'aitu tullaba fal ulama jamil kaga nan gudan ya zama ma'atufin alai ne ya zama ma'atufin العنب العنب أه. ما أكلت عنبا بل تمرا wato a nan wurin ka sanya al'inab ya zama ma'atufin alai bai hawil da hasa alhu ma'atufan sai ka ce mai والعنب ايه اشتريت البرتقال والعنب اجانا يا ذو معطوف هنا فيها القصر القصر لفظ القصر wato babban gida ke nan ba irin ƙananan gida ba kamar irin gidan sarauta ko wani gida na ina alƙasar palace ne ina alƙasar kamar fada ko wani abu makamanta na'am بنى الأمير قصرا ومسجدا جميل جدا جميل بنى الأمير مسجدا وقصرا إذا أنت في قصرا ومسجدا ko masjidan wa kasra jami alqahira alqahira aha زرت زرت القاهرة والإسكندرية القاهرة والإسكندرية جميل أها لا القاهرة يا دومي معطوف ومعطوف عليه أها ما زرت الإسكندرية بل القاهرة نقول لكم القاهرة يا دومي a'a ya ka san ka sai ya ce matuf nan ma ko matuf ya zama haka ya zama matufun alai ya zama matufun alai na'am yusafiru yusafiru a to bayan aka fi akan fi'ili eh kaga wancan tun zai wancan ne mai arha ne ke liki duk kowanne ismi ne amma ko wani mai sauki ne da kai guda ɗaya zaka ji ka fahimci sauran amma waye zai kawo ɗayan lafiyayye shine magana da yayi ya bude wa sauran ba wani wahala ne yusafir yawman azai ba tunda muna son yusafir ya zanto ko ma'tuf ko ya zanto ma'tufun alai يسافر عثمان صباحا ويعود مساء جميل كذا أنا نقول يسافر هذا معطوف عليه الجملة في هذه الجملة معطوف عليها سيدا أنتو العطف من شين ويعود فسيكم كثرت سيدا أنتو إنتو معطوف عليها سيدا أنتو معطوف كده كيف تجد a dole sai shi zaka zuwa ai sai ka fahimci cikin wani abu wannan da yayi يسافر محمود صباحا ويعود مساء ويسافر محمد صباحا ويعود مساء أه. يتاجر محمد في كانو هو عثمان في كانو ويسافر في ضواهي كانو ويسافر إلى ضواهي كانو نأخذه على مضض يعني نعم سيوى النجنة يأكل نعم ياكل ابراهيم ويشرب اها yayi yayi ya ga a larabci yayi ba wanda zai ce larabcin ga kuskure a tarki jamil sai wanne kuma al-mujtahidun هذا المجتهدون وماذا والمخلصون نعم yayi shi ma su tarkib al-arabi an zama kabul na'am sai ko me sai ko me yanzu ya zama al-mustahidun madufan alaihi kenan ya rije kuma ya zama shine maduf mumtaz da ka juya shi kenan al-mustahidun wal mukhlisun sai kuma al-mukhlisun wal mujtahidun nan ya zama atuf nan ya zama atufun alai al atqiya ina jin har zuwa karshe duk ba zai zama ko wahala ba an gane ko kar mu dauki lokaci mai yawa mu sai mu shiga cikin sabon darasi at-tawkid wa anwa'uhu amma akwai abin da a darasin baya wato na barci ba tare da mun karkare magana akan sa ba ko kuma dai alal kalli muka riki za mu iya rikita shi da dan uwansa shine abin da ya shafi lakin an gane ko abin da ya shafi lakin ita lakin akwai almushaddada sannan akwai lakin almukhaffafa to ita almushaddada kwata kwata ba ita muke magana akan ta ba an gane ko dan ita tana da wani maganan daban mu dauki lakin almukhaffafa sai mu yi magana akan ta to lakin almukhaffafa iri biyu akwai wadda take المخففة من الشدة المخففة من الشدة wato wannan ce da ita da wannan duk ne kawai sai aka cire shaddar aka yi mata wannan da ita ma yanzu ba ita muke magana a kai ba al-mukhaffafatu bil asala al-mukhaffafa wadda dama can asalinta mai ce al-mukhaffafatu bil asala wadda dama can asali ita suke abin nan to ita wannan ita ce muke magana a kanta ina fata an fahimta to ita kuma takan zanto wato harafin atafi ne takan zanto harafin atafi da sharadi guda biyu sharadi na farko an yi takaddama ha nafiyun aw nahayun kamar ka ce ma qama zaidun lakin amrun kaga takaddama ha maza annafyu sai kuma annahayu la yaqum zaidun lakin amrun kaga la yaqum wannan lamdin ta zama la ne la annahiya to kaga anan gurin kenan sannan kuma an yaliyaha an yaliyaha lafzun mufrad la jumla abinda zai biyo bayan la din ya zanto menene harafi ne mufradi ba jumla ba to wannan a lokacin nan ne ta zama me ta zama al'atifa ina fata an fahimta da zaran mun samu lakin wadda take wato ba mai shadda ba to sai mu lura idan abin da ke takaddama ha maza nafiyun au nahayun mun samu sharadin farko abu na biyu an yaliyaha mufrat to a wannan lokacin lakin dinnan ta zama me ta zama harful atfi ina fata an fahimta idan mun samu wannan sharɗan guda biyu banda wannan duk lakin da zamu gani tana da wani magana daban amma dai wanda muke magana akan ta tana buƙatar me wannan sharɗan guda biyu ta sannan ta zama to harafin atfi lalle ya zanto taqaddama ha nafiyun aw nahayun an yaliyaha mufrat da zaran jumla ta biyo bayan ta to ta tashi ga harafin adafi kuma ta zama wani abin kila ya zama adafi kila ya zanto ba adafi ba ina fata an fahimta amma dai wannan shine kawai abin da zan iya faɗa a halin yanzu sauran rikicin lakin sai mu kyale shi sai lokacin da kuma wata munasabar ta kama amma dai yanzu mu fahimci wannan shine abin da zai samu amfani alaikum salam eh eh to kaga ai ba za ta zama akwai wawun ta tare da ita ba kar a ce walakin yanzu da Allah ce wa ma zalamnahum walakin kanu hum zalimin kaga daga jin walakin kaga abin da ya biyo baya shine me kanu kaga jumla ce ba mufrad bane ba da kaga anan gurin lakin ba atifa bace ba ba ta cikin babin ina fata an fahimta na'am sai ce mai eh eh haka ne a'a kamar yaya a nan wurin cikin jumla sai da ce ma'atufan ma'atufan alaihi eh ana uku ana uku eh aha to me kake tambaya a ciki shine abin da ban sani ba ضع معطوفا مناسبا بعد حروف العطف اتن gurin بعد حرف العطف ya kawo maka harafin atafi da kansa a nan gurin kuma ba ba za ka kawo a nan gurin can gurin ya ya bar ya kawo maka harafin atafi kamar bal lakin wa fa duk ya kawo maka kai kawai abin da zaka kawo shine ma'tufu din ina fatan ka fahimta ban gane me kake tambaya ba ce ya laifi ya laifi ka bi annabi sai a hankali ka gani mu fara da na farko ba ma tufan munasiban ba da harfin asli yana so kawo ma atuf wanda ya dace bayan me bayan harfin asli ina fata mun fahimta to ka fahimci wannan sosai ya kawo maka atuf ma atufun alaihi ya kawo maka harfin asli me ya rage ka kawo ma atuf munasib mun gama da wannan to na biyu ba ma atufan munasiban fil amakin al-khaliya min al-amsalati al-atiya abin da yake so ka kawo ma'atuf munasib eh kana da gaskiya nan gudu ma'ana ya kamata ya ce me ma'atufan alaihi ma'atufan alaihi wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne eh eh to nuskar da ke wurin sa ake magana nuskar da ke wurin sa irin ta kofi ce bai ce ma'atufan alaihi kuskure ne wannan ya kamata ya zanto ma'atufan alaihi jamil jiddan jazakallahu khairan to mun gama da nan gurin ko sai mu shiga mai na'am بسم الله الرحمن مم.
الرحيم التوكيد وانواعه وحكمه قال ال- باب الت- قال باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه اقول التوكيد ويقال التوكيد معناه في اللغه التقويه تقول اكدت شيئا وتقول وكدته ايضا اذا قويته وهو في الاصطلاح النحويين نوعان الأول التوكيد اللفظي والثاني التوكيد المعنوي أما التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بم- بمرادفه سواء كان اسما نحو جاء محمد محمد أم كان فعلا نحو جاء جاء محمد أم كان حرفا نحو نعم نعم جاء محمد ونحو جاء حضر أبو بكر
ممتاز.
ونعم ونعم زيد جاء محمد
babu tawkid wato zai magana akan abin da ake kira at-tawkid anwa'uhu wa hukmuhu wato ababe guda nawa kenan ababe guda uku na farko at-tawkid wato za a yi ta'arifin me tawkid ai maka definition din tawkid awwalan wa qabla kulli shay ثانيا انواع التوكيد كم انواعه ثالثا حكم التوكيد عم فهمته قال باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتدائما في التوكيد يكم بباين المؤكد إذا هناك توكيد هناك مؤكد lokacin da kace ja'a ja'a Muhammad ba kuskure kai a larabci ba ja'a ja'a Muhammad kaga ja'a na farko shine al-mu'akkad ja'a na biyu shine me at-tawkid fa ka'annaka tu'akkidu bihi ja'a al-awwal fa hunaka tawkid wa hunaka mu'akkad ja'a ja'a Muhammad ko kace ja'a Muhammadun Muhammadun ina fata an fahimta wato ja'a fi'ili kenan fa'il din sa shine Muhammad sai kuma Muhammad nabi ya zanto ne tawkidun li Muhammad al-awwal fa idan Muhammad al-awwal mu'akkad wa Muhammad al-thani huwa tawkid ina fata an fahimta wato kenan at-tawkid tabi'un bil mu'akkadi shi at-tawkid da'iman yana bin mu'akkad wajen mai fi raf'ihi wa nasbihi idan mu'akkad ya zanto marfu labudda an yakuna tawkidu مرفوعا واذا كان منصوبا لابد ان يكون منصوبا وخفضه كو خفض دنسا an gane ko marartu bi muhammadin muhammadin kaga muhammadin al-awwal muakkad wa muhammadin al-thani at-tawkid wa qad tabahu fi khafdi wa ta'rifihi بمعنى إذا كان المؤكد معرفا لا بد أن يكون التوكيد معرفا وإذا كان نكرة لا بد أن يكون نكرة أقول التأكيد wato akan ce at-ta'kid wa tawkid ko a ce at-tawkid ma'anahu fil lugha abinda ake nufi da at-tawkid ko at-ta'kid a lugance shine at-taqwiyat karfafa abu taqulu kakanti akattu shay'a akattu shay'a wa taqulu wakkattuhu aidan idza qawaitahu kakan ce akkadahu ko ka ce me wakkadahu kakan ce akkattuhu ko ka ce me wakkattuhu dukkan sa dai idan qawaitahu idan ka karfafa abu wannan a larabci ke wa fi silahin nahwiyin naw'ani shi tawkidi asalan zance na malaman nahwu kashi biyu ne hunaka at-tawkid al-lafzi wa hunaka at-tawkid al-ma'nawi tawkid al-lafzi wa tawkid al-ma'nawi amma at-tawkid al-lafzi ما يكن في التوكيد اللفظي فيكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه ما يمت لفظي شي كران كانسا شيني wato ake nufi a tauki da lafazi ka maimaita lafazin shi karan kansa bi ainihi ma'ana shi karan kansa aw bi muradihi ko da abin da yake daidai da shi ta fuskar ma'ana ina ba ta fahimta kamar ka ce ja'a ja'a muhammad kaga ja'a ja'a wannan tawkidul tawkidul lafzi ne a tawkidul lafzi ne akkatta lafza bi maza bi ainihi idan ka ce ja'a hadara muhammad kaga hadara muradif ne na kalmar mai ja'a duk da yana shiga cikin at-tawkidul lafzi kamar mai lafazin shi karan kansa ko ka kawo lafazi sai kamar mai lafazin da yake daukar ma'anarsa duk da ya zama mai at-tawkid al-lafzi yace sawa'un aka nasman nahaw ja'a muhammadun muhammadun aw kana fi'lan nahaw ja'a ja'a muhammadun am kana harfan nahaw na'am na'am ja'a muhammad nahaw ja'a hadara abu bakar kaga ja'a hadara ya zama tawkid al-lafzi maza bi muradifi sai ce me wa amma tawkid ana wuce nan wato ni ba babu shi a cikin nan nawa wa na'am ne wa na'am jairi yawwa lafazin jair daidai yake da kalmar na'am a larabci ka ce hal qara'atul kitab suka ce jairi abin nufi na'am qara'atu wato ya zama muradif ne na kalmar na'am
وأما التوكيد المعنوي فهو التابع الذي يرفع احتم- يرفع احتمال السه- احتمال السهوة أو التوكل yarfa ihtimal as-sahwi
يرفع يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع وتوضيح هذا أنك لو قلت جاء الأمير احتمل أنك سهوت أو توسعت في الكلام وأن غرضك مجيء رسول الأمير فإذا قلت جاء الأمير نفسه أو قلت جاء الأمير عينه ارتفع الاحتمال وتقرر عند السامع أنك لم ترد إلا مجيء الأمير نفسه illa maji al-amiri إلا مجيء الأمير نفسه جميل التوكيد المعنوي فا وانت من جمع ده التوكيد اللفظي وانت ممكن تشيله من إعادة اللفظ بعينه أو بمرادفه طيب التوكيد المعنوي ما هو فقال هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز كوكا في التجوز كوكا في التوسع كما يدري لك كرم تاع النسخة دي كورنك التوسع أنا نقول النسخة دي كورنا التجوز دوكا ده التجوز ده التوسع مع نفسه يعني. abin nufi din shi a tawkid al-ma'anawi shine at-tabi'u alladhi yarfa ihtimal as-sahwi lafazi da ke biye da bayan wani a wanda amfanin su shine yana dauke yana dauke yiwuwar yin kuskure wato ka kawo lafazin ne dan kara dauka ka kuskure kai aw tajawuz dan kara dauka kuma mubalaga kai mubalaga shine yalwa yalwa ka yalwata baki mubalaga wajen labari yanzu misali idan ka ce jar sarki ya zo ai har sarki ma ya zo wajen taron mai saurare yana nan yana ganin akwai ɗaya daga cikin biyu ko da sarki ya zo da kansa ko kuma ya turo wani a madadinsa in ya turo wakilinsa ai shi ma kamar sarki ya zo ne wato sarki ya zo da kansa ko ya zo ta fuskar mai wakilci to lokacin da kace sarki ya zo dan karka bar mai saurare ya ci gaba da fahimtar kila kana nufin wakilci sai ka ce da kansa kalmar da kansa ta ture me ta ture wakilci ya nuna shi zo da kansa wannan da kansa din ta zama me tauhidi ta zama tauhidi kenan kamar idan ka ce ja al-amir kai turu amma idan ka ce nafsuhu ka ka kore wani ihtimalin turo wakilci ina fata an fahimta to abin da yake nufi kenan wato attabi' lafazi da yake bin bayan wani allazi yarfa'u ihtimal as-sahwi wanda yake kore wanda yake dauke yiwar a ce mai zancen rafkan waye da ka ya ce da kansa ai kaga ka fahimta ba rafkan waye ba aw tajawuz ko kuma zurfafa zance wato yalwata harshe cikin magana wato mubalaga kenan kalmatu go idan gane almatu don da ka ce ja al-amir kawai kai shiru hunaka ihtimal annahu ja'a bi nafsihi aw ja'a an tariq al-wakala sannan hunaka ihtimal annaka taqsudu bi hadha al-kalam al-amir jaa bi nafsihi wa qad taqsudu bi hadha al-kalam annaka turidu an tubaliga fil ikhbar fataqul jaa al-amir ma anna al-amra bi khilaf dhalik amma lokacin da kace nafsuhu to ka kore dukkan wadannan ababan guda biyu laysa hunaka ihtimal at-tajawuz wa laysa hunaka ihtimal as-sahw ina fata an fahimta fa innaka law qulta jaa al-amir yayin da zaka ce jaa al-amir ihtamala annaka sahauta kila ta iya wa kuskure kai a madadin ka ce ba shi zo da kansa ba wani bai tsoro sai kace sarki ya zo auta wasa'ata fil kalam ko kuma kana nufin ka yalwata harshe cikin zance wakilin sarki da sarki ya duk ɗaya ne dan inda sarki ga dama ai da ba zai turo su ba wa anna gharabaka maji'u rasulul amir babban manufar ka shine wakilin sarki ya zo lokacin da kace ja'al amir amma fa idza qulta ja'al amir nafsuhu aw qulta ja al amiru ainuhu amma da zaran mai sauraron ka a larabci ya ji ka ce ja al amiru nafsuhu ko ka ce ja al amiru ainuhu irtafa al ihtimal to wannan yiwuwar daukan ma'ana da muka gabatar a baya ya riga ya kauce nan wa taqarrara inda sami'i annaka lam turid illa maji al amiru nafsuhi shi ne tabbata kenan a wajensa ba abin da kake nufi da zancenka sai zuwan sarki shi da kansa wato ku fahimta abin ne mai sauki wani lokacin amma idan baka bayar da hankali sai abin yanzu a nan gurin lokacin da zaka zo ka ce ja al amir nan gurin kuma ka ce ja al amiru nafsuhu nan gurin ja al amir ko muka ce zai iya daukan ma'ana biyu ila ja'a bi nafsihi an gane ko ja'a bi nafsihi ila kuma ja'a bin niyaba ja'a bin niyaba ya zo ta hanyar me wakilci ba shi zo da kansa ba wakilci lokacin da kace ja'al amir zai iya daukan wannan ma'anonin guda biyu ko wannan ko wannan a larabci ya halatta kace ja'al amir kana nufin da kansa din a larabci ya halitta ka ce ja al-amir kana nufin me bin niyaba to shi mai sauraron ka ta larabci tunda ya san a larabcin lafazin na daukan wannan ko wannan yanzu bai san ko me kake nufi ba amma lokacin da kai tauhidi kace ja al-amir nafsuhu ka tabbatar masa me kake nufi wannan na farkon ka faɗi wannan nafsuhu dan ka kore masa yiwuwar me na biyu ina fata an fahimta wato kenan ja al-amir nafsuhu yana daukan ma'ana guda biyu kenan in ma kaga dama yana daukar ma'ana guda uku ko dai ya zanto ja'a bi nafsihi ko ya zanto me ja'a bin niyaba ko ya zanto me al mubalaghatu fil kalam al mubalagha fil kalam so kake kawai ka zurfafa zancen da yawa wato eh sarki ma ya zo sarki ya zo da ma'ana baka ce da kansa baka ce sarki ya zo ma'ana idan jama'a sarki suka zo ai sarki ya zo ko dai kana nufin yaro da kansa ko kana nufin wakilci ko kana nufin mai almubalaga fil kalam to wannan shine ja al amir yana da wannan ihtimalat salata lahu kam ihtimalat ihtimalatun salata yahtamilu hadha wa yahtamilu hadha wa yahtamilu to anan amma lokacin da ka zo da ja al amir nafsuhu la yahtamilu illa al ma'ana al awwal faqat la yahtamilu al ma'ana al thani wa la yahtamilu wato zaka kawo tawkidi ne li rafa'il ihtimal an niyaba wa li rafa'i al mubalaga ina fata an fahimta sannan zai iya ma banda mubalaga da ihtimal kana wato kila as-sahu ne ya tamilu sahu bakin ka so kace kace sarki ya turo sai kai kuskure kace me sarki ya zo wato jal amir zai iya daukan waɗannan manonin amma lokacin da kace jal amir nafsu to duk baya daukan kowace ɗaya cikin guda uku nan sai wace sai ta farko a ce kaga taukidi yana da me yana da amfani yana da amfani a cikin zance to wannan dai shine at-tawkidul ma'anawi wato mutum ya zo da lafazi lafazin da zai kore a ce kuskure yayi lafazin da zai kore a ce mubalaga yayi lafazin da zai kore a ce yana nufin wakilci duk wannan abin da ya fa'idantar da duk aka rushe wannan shine kalmar mai nafsuhu ko kuma kalmar ainuhu da ka kawo ta bayan kalmar amir jal amir nafsuhu jal amiru ainuhu to duk wannan rafa'ata jami'al ihtimalat wa baqiya ihtimalun wahidun la thaniya lahu wa huwa anna al amira جاء بنفسه جاء هو بنفسه حضر المكان بنفسه لم يرسل أحدا ولم يوكل أحدا وإنما جاء بنفسه إنه بعد نقول فهمت وانا تسيسي
وحكم هذا التابع أنه يوافق مشروع أمره على معنى أنه إن كان المشروع مرفوعا كان التابع مرفوعا أيضا له حضر خالد نفسه وإن كان المتبوع منسوبا كان التابع منسوبا مثله له حفظت القرآن كله وإن كان المتبوع مخطوبا كان التابع مخطوبا كذلك نحو تدبرت في الكتاب كله ويتبعه أيضا في تعريفه كما ترى في هذه الأمثلة أمثلة كلها ina jin kokarin bayyana wannan ma sai mai yadda shi duhu kowa ya fahimci wannan kowa akwai wanda bai fahimta ba ina akwai wanda bai fahimta ba sai daga sun ce tawdihul wadih yuhdisu gumudan idan abu a fili yake kane ma zaka fasara shi sai zama me yanzu duk wanda ka kyale ka ce kawo mun ruwa ya san me zai je ya dauko maka amma sai ka kirawo shi ka ce me na ake kai ba ka san je ka dauko ruwa sai ka ce to bayyana mun ka san me ruwa to ka ganzu ka jefa shi cikin rudu don wajen yin bayanin ruwa kila ya kai karfe tara nan gurin bai kammala bayanin ruwa ba amma dan ka kyale abin da yake fili to a fili ke abin nufi dai wato hukunci na attabe an gane ko annahu yuwafiqu matbu'ahu fi irabihi wato yana daidai da abin da yake bi din ta fuskar da irabi ma'ana idan wato mu'akkad ya zanto marfu'i dole sarki da ya zanto marfu'i idan kana mansuban labu da an yakuna mansuban wa idan kana makfuran kazalika wa idan kana mu'arrafan labu da shi ma an yakuna mu'arrafan an gane ko to sai ce ni ألفاظ التوكيد المعنوي مم.
قال ويكون بألفاظ معلومة مم.
وهي النفس والعين وكل مم.
وأجمع وت- وتوابع مم.
أجمع وهي أتبع وأبتع وأبصع مم.
تقول قام زيد نفسه مم.
ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين waɗannan suna shi cewa alfaz na at-tawkid al-ma'nawi kaga shi at-tawkid al-lafzi ku gane maimaita harafin da kansa ko maimaita shi da me abin da yake ɗaukar ma'anarsa ka maimaita lafazi shi karan kansa ko ka maimaita shi da abin da yake ɗaukar ma'anarsa amma at-tawkid al-ma'nawi kuwa ba haka bane ba sai at-tawkid al-ma'nawi wato ka fi lura da ma'ana sama da lafazi to da haka yana da alfaz ɗinsa wanda da shi ake amfani da su da haka ya kawo alfaz na at-tawkid al-ma'nawi wa yakunu bi alfazin ma'luma ana yin sa da lafazza wanda suke sanannu wahiya ga su kamar haka annafsu da al'ainu da alkullu da kuma ajma wa tawabi'u ajma da ababan da ke biye da ajma wato ita ajma asali ce tana da me tana da rassa laha furu tawabi'u ajma ga sunan kamar haka sune akta da abta da absa wato duk waɗannan suna bin me ajma yadda ake yin amfani da ajma wajen taukidi to haka su ma ake amfani da su wajen taukidi sannan ma'anar da ajma take ɗauka haka waɗannan lafazza su ma ma'anar da suke ɗauka kenan akta abta absa taqul qama zaidun nafsuhu fil qawma kullahum wa marartu bil qawmi ajma'ina shine zai fassara maka shi ko zai ƙara bayani a cikin sai ce وأقول للتوكيد المعنوي ألفاظ معينة عرفها النحاة من تتبع كلام العرب ومن هذه الألفاظ النفس والعين ويجب أن يضاف كل واحد من هذين إلى ضمير عائد على المؤكد مم.
بفتح الكاف مم.
فإن كان المؤكد مفردا كان الضمير مفردا مم.
ولفظ التوكيد مفردا أيضا مم.
تقول جاء علي نفسه وحضر بكر عينه مم.
وإن كان المؤكد جمعا كان الضمير هو الجمع ولفظ التوكيد مجموعا أيضا تقول جاء الرجال أنفسهم وحضر الكتاب أعينهم وإن كان المؤكد مثنى فالأقصى أن يكون أن يكون الضمير مثنى ولفظ التوكيد ولفظ التوكيد مجموعا تقول حضر حضر الرجلان أنفسهما وجاء الكاتبان أعينهما جميل wannan yana da kyau mu fahimce shi a nutse a tawkidul ma'anawi yana da lafazza waɗanda suke sanannu malaman nahawu sun gane su min tatabbu'i kalamil arab a sakamakon bibitan zantukan larabawa suka gano cewa larabawa na amfani da waɗannan lafazza a matsayin taukidi taukidi wanda yake ma'anawi an gane ko daga cikin su waɗannan lafazza akwai lafazin annafsu da kuma al'ainu an gane ko wa yajibu an yudafa kullu wahidin min hadaini waɗannan lafazza guda biyu da lafazin nafsu da lafazin ne ain ya zama wajibi kowanne ɗaya daga cikin su ayi idafar sa ila damirin aidin alal muakkadi bi fathil kaf ya zuwa ga damiri wanda yake koma zuwa ga al muakkad kaga akwai al muakkad akwai me al muakkid al muakkad shine shi lafazin da ya fara zuwa wanda ake so a karfafa shi al muakkid shine me lafazi na biyu wanda shine taukidin karan kansa to da haka yake al-mukadd al-muakkad anan din nake nufi da yawa kafin fata dan ko littafin ka ba wasu ne kai masa fata idan kai masa idan kai masa kasra shi kafin din sai zanto ma'anar ta canja fa in kana al-muakkadu mu'arrafan ay mufradan kana dhamiru mufradan wa lafzu at-tawkid mufradan ayda yayin da ya zanto muakkad dinka mufrad ne to shi kansa lamirin sai zanto mufrad sannan kuma lafazin tawkidi shi ma zanto mufrad kamar ka ce ja aliyun nafsu wato mukallinan gurin ja aliyun nafsuhu lokacin da kace ja'a aliyun nafsu kaga nan gurin aliyu shine me fa'il fa'il sannan shine me al-mu'akkad al-mu'akkad bi fathil kaf sannan lafazin nafsuhu shine me at-tawkid din kenan wanda shine zaka iya ce masa me al-mu'akkid li'annahu huwa alladhi yu'akkidu alayhi wa ali huwa alladhi yu'akkadu kun gane ai to a nan gurin ya ce maka idan ya zanto za ka yi taukidi na ma'anawi da lafazin nafsu ko lafazin ainu to dole shi wannan lafazin taukidin ka yi idafansa zuwa ga wani lamiri wanda shi wannan lamirin ya udu alama za alal mu'akkad an gane ko kaga lafazin nafsu a nan gurin ya zama shine taukid sannan ya zama mudaf lamirin nan ya zama me mudafun ilayhi to dole ka yi ka yi idafa na shi al-mu'akkid wato ka yi idafa zuwa ga mai dhamiri ya udu al mu'akkad ina fata an fahimta to shi ne abin da yake nufi wa yajibu an yudafa kullu wahidin min hadaini me yake nufi da hadaini da nafsu da kuma me da al-aid ila dhamirin aidan ya zuwa ga lamiri wanda yake yana komawa al mu'akkad zuwa gaba al mu'akkad fa in kana al mu'akkad mufradan idan shi mu'akkad ya zanto mufrad yanzu kamar aliyu menene مفرد ne كان الضمير مفردا shi kanshi wannan damirin sai zanto mai mufrad an gane ku wa lafzu tawkid mufrad shi kanshi lafazin wannan tawkid din lafazin kansa mufrad ne ko jam'i shi ma ya zama mufrad kenan taqulu jaa aliyun nafsuhu wa hadara bakrun aynuhu ina fata mun fahimci wannan wa in kana al muakkadu jam'an kana ad-damiru ضمير الجمع ولفظ التوكيد مجموعا ايضا اما اذا شيء المؤكد da kenan gurin ya zanto jam'i to ya kamata lamirin da kenan shi ma ya zanto me jam'i sannan shi kanshi lafazin taukidin ya zanto me jam'i gashi nan sai ce kamar yadda zaka ce ja'a rijalu anfusuhum kaga ba zaka ce ba ja'a rijalu nafsuhu ko ja'a rijalu nafsuhum dole sai ka ce anfus tunda rijali ya zama jam'i to da haka lafazin tawkidi dole ya zama mai jam'i ad-damir alladhi yaudu ila al-mu'akkad fima la budda an yakuna majmu'an ja'a ar-rijalu anfusuhum hadara al-kuttabu a'yunuhum kaga a'yun jam'i na ayn kamar yadda anfus jam'i ne na naf wa idza kana al-mu'akkad musannan idan ko shi lafazin da za a karfafa ya zanto musanna fal afsahu to abin da yafi zama fasaha a cikin larabci an yakuna damiru musannan to lamirin shi ma ya zanto mai musanna wa lafzul tawkid majmu'an amma lafzul tawkid sai zanto majmu' lafzul tawkid sai zanto majmu' shine yace kamar me kamar ka ce habara ar-rajulani anfusuhuma habara ar-rajulani anfusuhuma kaga nan mun ar-rajulani shine me al-mu'akkad gashi ya zanto musanna anfus shine me al-mu'akkid to a nan gurin idan ya zanto wato shi al-mu'akkad musanna ne to ya kamata lamirin da zai koma nan din shi ma zanto lamiri ne mai na tasmiya amma shi kanshi lafazin taukidin mafi fasahar larabci shine zanto mai jam'i ya zanto jam'i wato ba za ka ce ba ja'ar rijalu nafsahuma ja'ar kai habarar rajulani da sai ka ce mai nafsahuma huma kaga nafsahuma a nan gurin wato kenan da ya zanto mu'akkad musanna sai ya zanto lafazi na taukid shi ma zanto me musanna sannan damiri shi ma zanto me musanna to amma yace wannan ba shine musu fasahar larabci ba mafi fasahar larabci shine shi damirin ya zanto musanna amma lafazin na taukidin ya zanto me jam'i wannan shine afsahu tunda yace afsahu ya nuna akwai wani fasihun laysa bi afsah wato inda za ka yi wannan ka ce ja'ar rajulan nafsahuma ba za ce kai kuskure ba a larabci sai dai wanda yace anfusuhuma ya fi ka me kawo abin da ke da fasaha ina fata an fahimci wannan sai yace me
wa min alfaz at-tawhid kullun wa mithluhu jami'un ويشترط فيهما إضافة كل منهما إلى ضمير مطابق للمؤكد نحو جاء البيت كله وحضر الرجال جميعهم ومن الألفاظ wato kaga a nan gurin mun gama da lafazin ayin da lafazin me ya ware su daban saboda sun sha bamban da sauran lafazza na tawkidul ma'anawi lafazin ayin da lafazin lafz ya ware da lafazin kai naf ya ware su daban dan sun sha bamban to sai zai kawo sauran wa min alfazul tawkid yana daga cikin lafazza na tawkidi kuma lafazin kullu wa misluhu da kuma makamancinsa kamar mai daidai da shi kuma jami duk suna daga cikin lafazan da take wa ishtaratu fihi ma su ma waɗannan guda biyun akwai sharadi daddare su me ake sharadantawa idafatu kulli wahidin minhuma ila damirin mutabitin lil mu'akkad dole kowanne a jingina shi zuwa ga lamiri lamirin ya dace da wa lil mu'akkad kamar ka ce ga aljaishu kulluhu habar rijalu jami'uhum ja aljaisu kulluhu lokacin da kace ja aljaisu kulluhu kaga wa wato kulluhu kaga kullu shine me tawkid shine muakkid din to dole ka jingina shi zuwa ga lamiri lamirin da zai dace da me da zai dace da aljaish wanda shine al-muakkad ina fata mun fahimta sai kace ja aljaish kulluhu baka ce ba ja aljaish kulluha ina fata mun fahimta domin wannan lafari ne wanda yake mufrad muzakkar dan haka sai ya zanto shi ma lamirin ya zanto me mufrad muzakkar duk da cewa lafazin aljayish yana daukar ma'anar ne mutane lafazin mufrad ne amma ma'anarsa jam'i to zaka kalli lafazi ne sai ka ce ja aljaysu kulluhu ba zaka ce ba ja aljaysu kulluhum wato lafazin zaka kalla wa habara rijalu jami'uhum lokacin da kace habara rijalu jami'uhum kaga lafazin jami'uhum nan gurin shi ma ya kunshi ne damiri wannan damirin wanda yake zai mutabaka da me da al-mu'akkad domin arjal dan ina hum din nan shi ma ya kamata ya zame jami ina son mu tare hankalin mu wuri guda mu fita da sakamako guda daya wato tawkidi ya kasu kashi nawa ya kasu kashi biyu kashi na farko shine me barin tawkidul lafzi at-tawkid al-lafzi kashi na farko kenan shine at-tawkid al-lafzi to me at-tawkid al-lafzi me at-tawkid al-lafzi bala jamil wato tawkid al-matbu bi i'adat al-lafzi aw bi muradifi ka karfafa lafazin da ya wuce baya ta hanyar maimaita irin sa ko kawo wanda yake daukar ma'anarsa idan na kaga kawo misali sai ka ce kamar me ja'a ja'a muhammad ko kuma mutum ya ce me ko ya ce me ja'a muhammadun muhammadun ko ja'a ja'a muhammad ko ja'a muhammadun muhammadun ko kuma a ce me ja'a hadara muhammad ko a ce me jalasa qa'ada zaidun ko a ce me eh in kasara in hazama aljaysh jamil domin da in kasara in hazama duk ma'anar su daya in kasara wan hazama aljaysh in kasara in hazama aljaysh jamil jiddan ko a ce me eh tagazza tagazza za a ce ko igtaza tagazza ya taga ya me mudari in sufin tagazza tagazza to sai ka ce ne ya tazazzu haka ko yake a larabci malam kaka je ka zurma mu fa haka yake ka ganshi a cikin kalma rubuce ni ina shakka wallahi ina shakka sosai da sosai akan ce igtaza da igtazza yagtazi yagtaza yagtazi an gane ko yayi tunda kana nufin ma'anarsa ma'anar akala jamil jiddan ko mu ce me eh istama'a intazara mahmud to anan gurin lafazin shine istama'a baya dauka ma'anar intazara domin istama'a shine bayar da kunne dan saurare in ta zara kuma jira kana nan kana jira kila ba haka can abin da ake faɗa amma kana jira yanzu mutumin da ya zo nan gurin ya zauna can waje kaga jiran me yake dan baya jin me muke faɗa amma mutumin da ya leko ta wando ya haka me yake yi kaga akwai bambanci ta fuskar ma'ana wanda yake aka mata lafazin ya zama a nasa ɗaya guda biyu ko mu ce me eh nazartu ra'aitu muhammadan nazartu ra'aitu muhammadan shi ma inda rikici yake shine nazara yana bukatar in zai yi ta'addi ya ta'addi da ila kaga ra'a kuma bayan ta'addi da ila kai tsaye ya ta'adda bi nafsihi ra'aitu kitaban amma ba za ka ce ba nazartu kitaban sai da nazartu ila kitabin shi yasa ba za su wato dole mutum wajen taraduf din nan ya zanto cewa sun yi daidai ta fuskar ma'ana sannan ta fuskar ta'adiya abinda wannan ke bukata wajen ta'adiya wannan shi ke bukata ko mu ce me ja'a hadar muhammad an riga ka faɗa tun da su ko mu ce me eh bahastu bahastu kitaba yayi bahastu bahastu kitaba amma zai zama zai zama zai zama bahastu kitaba ko fil kitabi ko anil kitabi au fahasa kake nufi wato da bahasa da fahasa yayi yayi don kowanne yana nufin bincike wai duk abin da nake so a cikin samu wanda zai kawo mun aya ta qur'ani ko hadisi ko dai duk wannan surutu duk abin da kuke ba wanda ya kawo misali cikin qur'ani ko ya kawo cikin hadisi ba so muke mitar dike nahawu cikin qur'ani ko hadisi illa li yuqarribuna ila allahi zulfa wato illa li yuqarribuna ila allahi qurba to amma wannan ai ba shine tawkidi ba din tawkidi mai mai talafazin ne domin wannan ba mai talafazin ba ba li yuqarribuna li yuqarribuna bane ba ka ganin gurin maf'ulun mutlaq ne wanda shi kuma babun sa daban ina fatan ka fahimta dan lokacin idan na ce maka zulfa tawkidin me yake sai ka ce min me me yake akkadawa cikin jumlar ai dole sai lafazi ya gabata ma'anar me ma'anar wannan lafazin ah to li yuqarribu kaga yuqarribu ai fi'ili ne zulfa ko me ba fi'ili bane ba yawa kaga wannan ba zai mutabaka ba na'am hatta idza jaa حتى إذا جاء حضر حب النسك القرآن حتى إذا جاء أحدكم الموت إذا جاء أحدكم الموت a daga gani bai wa kar mu je mu bincika da yawa mu kyale haka dai bai ba dai kawai mu kyale shi haka duka eh haihata haihata jamil jiddan kaga ga haihata ga kome da kyau haihata haihata ma to aduna eh نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم wannan ba tauhidi bane badal ne badal ne ina fata an fahimta na'am wannan dai hayata hayata yayi sai ku nemo na'am eh ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wannan abin nan ne atafi ne wannan ai zai zama tauhidi ne nan eh to amma maimaita lafazin bi ainihi ko bi muradifihi kar ku manta fa haihata haihata an kawo wani harafin atafi a tsakiya ba a kawo ba amma ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka ko saka babu wannan yayi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan kaga da saffan da saffa ai tawkidi tauhidi ne wannan yana daga cikin wato mafi balagan ma tauhidi gaba ɗaya a babin tauhidi wannan dakkan dakka din dilli irabin da zaka masa a duniya wanda ba tauhidi ba ba zai bayyana maka mu'jiza ta alqur'ani irin kai masa irabin tauhidi ba an gane ko wannan mafulun mutlaq ne kallama Allah Musa ta kalima idza dukkatil ardu a'a menene fa dukkata dukkatan wahida kaga dukkata dukkatan wahida ai mafulun mutlaq ne ba to kidi biki kamar kallama Allah Musa ta kaliman kamar li yuqarribuna lillahi zulfa duk mafulun mutlaq ne na'am wannan mafulun mutlaq nazara nazaratan ba ta kai fa nazara fa nazara fa nazara nazara fi nujum ba dan tawkidin mai ne lafazin ta yadda yake wato dai kun ga anan mun samu haihata haihata aula laka fa aula thumma aula laka fa aula wannan ai du'a dafi ne akai aula laka fa aula fa dinna ai fa aula ta fice thumma ita ma fa aula ta fice aula laka kuma fa aula kaga akwai atafi du'a fice akwai huruful atafi takhallalat hadhihi alkalimat da aula aula aka ce kamar da aka ce dakkan dakka saffan saffa haihata haihata kaga shine tawkidi ya ayyuhal ladzina amanu aminu akwai bambanci amanu na farko fi'ili madi ne aminu na biyu fi'ili amr ne ba taukidi ba ba taukidi ba da wannan wato amfanin zuwan da abu ko da ba daidai ba ne ka zo da shi wato ka samu karuwar fa nan gaba karka je wani wuri ka kwaba ko ba haka ba wato ba yin daidai bane ba shine cin ribar karatu a'a ka fahimci kuskure ma a matsayin kuskure ne shi kanshi ne cin ribar karatu ne ya zama shi ma mafa'ulun mutlaq wa ma ramaita iz ramaita ramaita iz ramaita a ba ba, ba tafsiri bane wannan domin ma ramaita na farko korewa ce akai iz ramaita na biyu tabbatarwa ce akai kaga akwai bambanci bainan nafi wal isbat bainan nafi wal isbat cikin waɗanda wato suka suka suka fasa wannan ayar da magana mai kyau a iyakacin nazari na ba kamar irin ibn al-qayyim ka ina ma za ku samu wannan zancen daman ta wani littafi ne amma dai wa ma ramaita iz ramaita ka yayi maganganu wasu kyau walakin Allah harama wato tabbatar da aikin bawa da kuma aikin Allah wato a aqidar ahlus sunna dama bawa yana da aikinsa kuma Allah yana da aikinsa don akwai wanda suke kwacewa bawa aikinsa suka ce gaba ɗaya aikin da bawa yake Allah ne yi don Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa sai suka ce dan adam gaba ɗaya baya da laifi idan ya je masallaci Allah ne ya kai shi idan ya je gidan barasa Allah ne ya kai shi ba laifin sa bane ba dan me za a kama shi da shi ba ya da wani abu nashi a ciki me ya nashi na ciki da za a kama shi da shi dan yayi ihsani ko yayi fasadi kaga wannan rusasshen aqida ce sai ibn al-qayyim ya ce gashi Allah cewa ma ramaita iz ramaita ya kore masa arrami kuma ya tabbatar masa da me arramiyu ashe akwai aikin bawa din shine dauka ya jefa akwai kuma isa zuwa ga abin da ya nufata wannan ko ba shi ke isar da shi ba Allah ne ke isar da shi da in ba haka ba ya manzon Allah zai dauki kasa jimki guda ya watsa a rundunar yakin da ta kai wajen mutum dubu kowa sai da ya samu kasan wannan kasar a cikin idansa saitin sa ne ya isar da wannan ko kuma ƙara sarwar ubangiji ce lalle aikin sa ne daukan kasan ya me ya jefa amma isar da ita fa isaluha ila ayunihim inna ma huwa min Allah shine wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وندخلهم ظلا وندخلهم ina zuwa wani dukkan zillan zalila zillan zalila ku shaka ba wannan taukidi ne malam wannan yayi taukidi ne ko shaka babu innama na'uddu lahum adda maf'ulun mutlaq ne wannan daidai da kallama Allah Musa ta kalima da da قالت عجوز أقيم ba tafsiri bane ba wannan domin da aqim da ajuz ma'ana su daya ma'ana su daya fal uqbu wato cuta ce ita uqum shine ai abin nan bakararanci ta iya wa budurwa mata zama bakarariya yar shekara 20 ta zama bakarariya ba ta haihuwa ina fata mun fahimta ta iya zantowa kuma ajuz kuma ta haihu domin menene menene haddi ina ne boda ta tsakanin tsufa da yarinta idan mace ta kai shekara na za a ce ta tsufa ma'ana a wajen kai shekara hamsin yarinya ce ke tun da ka ce sittin idan idan mace ta kai shekara nawa abinda za mu kalla shi ne menene mafi karancin da fuka ha'u suka faɗa na shekaru na cewa idan mace ta kai ake tsammanin za ta daina haila arba'in da biyar zuwa hamsin amma galibin su hamsin suka faɗa kenan idan mace ta kai shekaru hamsin akwai yiwuwar mace ta tsufa tunda dai ta kai shekarun da ta iya yiwuwa ta daina haila to amma kuma yanzu da shekara hamsin tana haihuwa ina fata mun fahimta kaga kenan ashe tsufa ba shi ke kawo ba shi ne kokumi kokumi kuma ba shi ne zufa ba da a ce duk ma'anar sa to shine ya zama taukidi ina fata mun fahimta eh damarnahum tadmira wannan duk mafulun mutlaq ne duk wannan wanda kuke kawo mafulun mutlaq ne na'am eh wa innahum lamina al-mustafayn al-akhyar a'a shin al-mustafuna sune al-akhyar ta fuskar ma'ana almustafuna ai waɗanda Allah ya zabe su ya zabe su da manzanci da annabci amma al-akhyar mutanen kirki sawa'un annaba ne ko ba annaba ba duk za su iya zama mai al'akhiyar saboda haka wannan sai dai shiga cikin babin badal ko atafu bayan badal ko atafu bayan amma ba zai shiga babin taukidi ba na'am eh ban ji ba wa ma anfaqatum min nafaqatin daidai ke da mafa'ulun mutlaq ai kamar a ce wa ma anfaqtum nafaqatan sai aka kawo min za'ida litawkid litawkidin nafi kenan ba wai tawkidul kalma ba ana tawkidin nafi min din hiya lati hiya lati tahmilu ma'ana at-tawkid saboda min ce za'ida a asalin zance abin da yake nufi da za'id ma'ana inda za a cire ta kawai a ce ma anfaqtum nafaqatan larabcin yayi amma aka kawo ta kamar yadda yake hal min khaliqin ghayrullah yarzu daidai yake da kace hal khaliqun ghayrullah amma aka kawo ziyara na min litawkid al-ma'ana qalat ka annahu huwa ka annahu a bari mu kammala da wannan tukuna a yi suka saka bar suke bara mafa'ulun mutlaq ne duk kuke takawa da da barna ku ka annahu huwa ka annahu huwa ba ba taukidi bane wannan wannan tashbihi ne ka annahu huwa hu na farko yana koma zuwa ga me al'arsh arshu hahiya hu na biyu a hu na farko yana koma zuwa ga al'arsh da aka kawo a gabanta hu na biyu yana koma zuwa ga gadon da ta baro a gida ka annahu huwa kaga ita aurinta a maqsudul kalam a nan gurin gadan da ke gabanta ba shi ne na gida ba amma yayi kama da shi dan almutakallim anan maqsuduhu bil kalam isbatu amrayni la amran wahid domin da shine kawai sai ce huwa da ta ta huwa huwa to kaga ya zama tafsiri domin ya tambaye ta ne a haka za a rushuki haka gadanki yake qalat ka annahu hu kama shi ma'ana ba shi ne dan kama da wani ba ta wani kaji ke na zama guda biyu ne inna zunna illa zanna ma lan bi saki inna zunna illa zanna ana shi ma cikin mafulun mutlaq zai shiga daidai ke da na zunna zanna na idan ka cire illa din eh fakuluhu hani an mari'a hani an mari'a to wannan zai iya shiga babu tauki domin alhani kuma shine mai almari wato kamar yace kuluhu hani an hani an akwai attarab akwai akwai kusanci ta fuskar ma'ana akwai kusanci ta fuskar ma'ana an gane ko domin abin da ke faranta rai shine alhani haka almari راضية مرضية راضية مرضية راضية da مرضية دم أنا صدق باي وقت كان اسم الفاعل ده اسم المفعول يا زنتو ما أنا صدق إيه بنجبا إذا وقع إذا وقعت الواقعة تو وقعت نفر كوبا فعلي ولا با الواقعة كوبا فعلي با in dai kun fahimci darasin shi kenan ku je ku yi ta bincikawa zai fi ku ta bincikawa yanzu mun gama da at-tawkid al-lafzi sai at-tawkid al-ma'nawi tawkid al-ma'ani al-ma'nawi kuma shine me at-tawkid al-ma'nawi shine me gashi nan at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw at-tajawuz fil matbu' wato shine tawkid al-lafzi shine shine توكيد الكلام بماذا بألفاظ معلومة بألفاظ معلومة هي النفس والعين وكل وأجمع إلى آخره wato karfafa lafazi ta hanyar me ta hanyar waɗansu lafazza sanannu da su ne dama ake karfafa lafazi su ne kamar ainu da nafsu da sauransu da ya bayani a kansu wanda ya shi mun riga mun yi sharhi a kai kowa daidai nazari zai zai fahimce wato kaga kokarin kawo wato masu nahawun farko da suka gabata suna da kokari wajen kokarin kawo idan suka kawo ka'ida ta nahawu sai su yi kokarin samu mata mahalli a cikin qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suka ce dan makasudin karatun nahawun shine dan ka fahimci qur'ani da yawan su suna ganin su ba su son ka zo ka ce ja'a ja'a muhammad ko ja'a muhammadun muhammadun shine shine sibohi ke cewa littamsil lal kalami wannan kawai an kawo maka dan ka fahimci ka'ida amma ba wai dan shi zaka rinka yin magana yau da gobe ya kamata ka koma qur'ani ka koma qur'ani littamsil lal kalami ma'ana sun fi son kai rabtin ka'idojin da kake karantawa da ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a nan gurin kuma a hakikanin gaskiya a cikin marubuta a bangaren nahawu musamman manya ba wai irin na wannan zamanin ba daga cikin wanda suka fi kokari akan wannan ba kamar ibn hisham ibn hisham al-ansari cikin littafin awdahul masalik shafin alfiya ta ibn malik da sauran littafansa irin su shizurul zahab da sauransu za ga kokarin da yake dukkan ka'ida yayi kokarin hada ta da aya kamar cikin littafin mugunin labib wato yana kokarin duk ka'ida ya kokarin kawo aya ko hadisi ko kuma ash'ar waƙoƙi irin na laraba tun na da waɗanda ake kafa hujja da waƙar su to wannan yakan bai wa ɗalibi malaka a cikin harshen larabci mai ƙarfin gaske yasa duk inda mutum ya ga littafin ibn hisham al-ansari yana da kyau ya saya ko da yanzu baya iya karantawa zaka iya sayan littafi kin lokacin da ka sai shi baka iya karantawa amma zai maka amfani wasu rana zai maka amfani wasu rana wato farkon lokacin da fara karatun ahalari sai wani malamin mai ke cewa daga cikin sharhin ahalari ba wanda ya fi kyau irin littafin umdatul bayan fi ma'rifati furudul ayan da na je kaso kurmi zan so shi naira biyu na so shi na rubuta a jikin shafin farkon littafin naira biyu a lokacin bana iya karantawa daga baya lokacin da bayan shekara hudu ko biyar yana aje cikin littafi wata rana da na buɗe sai kuma yana iya karantawa kaga yana da amfani da kaji littafi dan littafin shine jarin ɗalibi tsakani da Allah ɗalibin da baya da littafi to ba zai kai labari ba ko malami mai wa'azi da baya da littafi ko mai da'awa da baya da littafi ba zai taba kai labari ba in ba ka da shi saboda talauci wannan wani abu ne daban sai kullum mutum ya fake a labirari yana bibita littattafai kamar yadda na faɗa yadda jahil ya ta yi to wannan wani abu ne daban amma dai mutum ya zanto yana da nashi a gida ba abin da ya fi daɗi irin wannan lokacin da muke karatu a jami'ar madina da alawan sun da ake bani a wata dama kashi uku nake kasawa kashi ɗaya hidimomi na na cikin saudiya sayan tiket na cin abinci a jami'a da kaza da kaza kashi ɗaya kuma zan ajiye saboda matsaloli na gida tun da tafi na bar iyali na gida kashi ɗaya kula tafi zan saya a lokacin na abokan na da dama ganin suke kawai mu haukata ne da ka samu kuɗi ka sai littafi su kuma idan za a tawo hutu wani ya je ya sau katuwar bidiyo wani ya sau talabijin wani ya sau waye da sauran lokacin da muka zo shekara ta ƙarshe sai Allah ya mana wata gyaɗar dogo ofishin rabita sai suka buɗe dama cewa duk wanda dan kowace ƙasa yake a duniya ya kammala karatu a jami'ar madina yake son a kai masa littattafansa ƙasarsa ya zo ya kawo za a kai masa kyauta amma ina tunanin da ya zan yi da alhazai da hukumar alhazai da menene wasu waye za su taimaka littattafan su zo shi kenan da aka bude wannan damar ta ka ce kawai abin da ake bukata ka yi doguwar ka'ima rajista da ta kunshi suna littattafanka gaba daya bayan ka tara su ka sa ka daure su a cikin wani daurewa sai ka kai ofishin student affairs naku na university su kuma su duba su tabbatar da littattafan nan eh naka ne kuma sun yarda su buga stamfi din su shikenan sai ka tafi da shi rabita ka je ga littattafan ga kuma wannan rajista da ita ce za ta za ta nuna masa kai ɗalibin jami'a ne kuma da gaske ne ka gama na ɗauki shafan mota tun daga makka tun daga jidda zuwa wannan wannan ma da waɗansu suna ganin duk abin da kashe kuɗi mutum ya biya wajen riyal ɗari bakwai ya ɗauki shafan mota don littattafansa cikin ikon Allah ina zuwa wani mutumin Ethiopia har yanzu ban manta da shi ba yana karban su yace ina za a kai maka su Lagos ko Kano na ce a yace sai dai a kai maka Lagos din tiro za a kai da yace masa magiya cewa idan ka kai su Lagos to ka bani wani sabon aiki fitar da su a can ma wani aikin ne balantana in kawo su Kano ne ta lallashin sa da yana yi masa kokarin ya fahimta tsakanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya ratar ni yanzu ko Lagos kai ni ka aike ka ajiye ni to idan zan tafi a mota sai na sake maimaita awannin da jirgi ya mun so biyu ko so uku daga Jidda zuwa Lagos kafin in je garin mu yadda kawai sai aka tura ta a jirgin da zai zo Kano a wannan satin to wannan abu ba karama abu bane ba to littafan ku akwai waɗanda yanzu ko da kana da kuɗin sayan su to babu su ko kuma bugun su baya da nagarta ko wani abu makamancin haka shi amfanin littafi kenan lokacin da mutum ke da hali ya sayi littafi zai taimaka ɗalibi sosai da sosai Allah mana gaban ka shi yasa ko da na tashi bahas dina na na masters ina da ya a Sudan galibin abin da na ɗauka kashi nawa cikin ɗari na littattafan da dama na same su na cikin labarari dogaro na farko na asasi na in fahimci abin nan din gaba daya a cikin labirari na same shi labirarin da naje ba shi da yawa kaga abin nan yana da daɗi sosai da sosai tsarin littafi yana da daɗi amma akwai wahala kan amma dai yana da daɗi sosai da sosai ya maka amfani sai mu dakata a haka ko saboda lokaci na duba wannan da kuka bani waye ki da suna al-muntakab gaskiya in kuna so in faɗa muku labari na gaskiya muntakab din nan amfanin sa bai da yawa da yadda na karance shi haka don dama na daɗe duba shi na tun shekara goma da ta wuce ba yanzu ba zan iya bada tasawur akan sa ba amma sai ka bani ko waye kuma Ibrahim ne ya bani kofi ni dai ban ga yadda wannan muntakab din zai yi wani amfani mai yawa ba wallahi tallahi ba wani amfani da zai mai yawa tsakani da Allah da na karanta shi dai haka yadda na gani sanin da ne masa tsohon sani ne shi yasa ba zan iya na kasa ba da cikakken tasawur a wancan lokacin amma da na karfi kwazo wajen malam ibrahim na duba shi haka to ni dai ban ga amfani sa ba in har ana ganin shi wannan wanda muke yi ba a samun sa ne sosai saboda haka za a canja da wani to sai dai ko kamar da kuka faɗa idan kuna ganin kuna samun mufassal ko kuma idan kuna ganin za a dauki wannan na yan daura an nusus wal mutala'a ko shi ko wani wato shi amfanin littafi idan baya da girma da yawa za a iya kammala da shi da wuri kamar yadda wadansu suka yi ishara wannan yana da matukar muhimmanci amma wannan mun takatsun da ya banda shi a fahimta ta banda shi inda nake zamu bata lokaci ne kan abin da fa'idar da zamu samu ba wai ba fa'ida ba amma ta kai tajjiya ce inda ya adam eh to shi kenan sai mu ci gaba da shi a haka sai mu ci gaba da shi a haka sai mu ci gaba da shi a haka in dai ba shi ba sai da annusul mutala in ko ba haka ba sai dai mu ci gaba da kira amma dai wancan baya samu shi ba na'am idan ya zo zai sa su da abta da akta da absa ba a sa su kaɗai suna goyo bayan ajma'una ne haka yake ne a idan mutum gida ma zai isa amma dai galibi idan dai har mutum zai biyo bayan kalmar ajma da kalmar abta da akta baya bukatan kullu sai dai ce ajma'una aktauna ina fatan ka fahimta to sai dai ita sai dai kuma in ma'anar da kanin fata domin lokacin da kace kullu ma'anar da za ta bayar da kalmar ajma daban-daban take domin lafazin kullu na nufin dukkanin su babu wanda ya ragowa lafazin ajma'una kuma na nufin a tare suka yi abin yanzu lokacin da mutum ya ce fas fadin Allah ta'ala fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una fasajada al mala'ika kulluhum ajma'una kaga da kace al mala'ika zai iya ɗaukar ma'anan su duka ko wani kaso daga cikinsu amma idan kace kulluhum fa to ka kore ihtimalin ya zanto wani bangare kana nufin me su duka to amma kuma ta iya sun yi sujira su duka daban-daban wannan ya zo ya yi ya tafi wancan ya zo ya yi ya tafi da ka kawo kalmar adima wani sai ta fa'idantar da me a tare suka yi a ce kenan kaga kullu din nan wato da ajma duk da taukidi ne amma akwai ƙarin ma'ana da ke cikin ajma sama da me sama da ta kullu domin ajma yana nuna tare kenan to shi yasa idan ma'anar da kake nufi na fa'idantar da duka kuma a tare to kalmar ajma ita kadai ba za ta bayar da wannan ma'anar ba har sai in ka kawo kalmar kullu idan kuma kawai kana nufin tare to ka ka iya kawo ajma wani akta wani ba tare da ka kalmar kullu ba ya danganci makasudin ka da zancen ka ina fatan ka fahimta to um, gobe bana gari zan bar gari tun yau ina da wata semina tuzur az-zahab صدور الذهب wallahi ibn hisham da tafan suna da kyau duk da usulubin sun larabci yana da karfi da wahalar fahimta amma Allah yana da kyau idan ka saba da shi ka huta in mutum ya saba da shi ya huta yanzu duk wanda yake karanta sharhin arabiya in ka samu mutum goma suna karanta maka sharhin arabiya na ibn malik zaka samu suna dogaro ne da littafin a ba wadahul basalib ibn aqil shi suka fi dogaro da shi saboda sauki to amma baya rabtin ka da nusus yanda ibn hisham zai rabtin ka da nusus saboda uslubin sa yana da karfi to amma zai rabtin ka da nusus sosai da sosai nasi na alqur'ani ko hadisi da sauransu yana da wannan mafita da to alhamdulillah sai mu tashi haka subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum